بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wan zaka muna daren juma'a ne daren 20 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga zuwa baka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 29 ga watan bako shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kasat na 423 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskale auzaria kaduna state nigeria ita darul hadith salafiya makaranta ce da malam albani gina kadai don cimma manufofinsa na da'awa muna fatan allah yi da nufi mu kuma allah taimake mu inda a manta ba muna cin babu babu ma yuqalu baina takbiratil baina takbiratil ihram wal qira'a babun da ke bayanin irin abin da ake faɗa tsakanin kabbara harama da yin fara karatu wanda wannan abin da ake faɗa imma da zikiri ne imma kuma addu'o'i ne waɗanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan shine malamai suka sa malam fiqh sa mai suna du'aul istiftah aje mun kanta hadisin Abu Huraira inda makanta wasu fa'idoji dake cikin wannan hadisi din muka ce za mu tashi ba da amsa ga wasu mas'aloli shin ma mu shi ma akwai du'aul istiftah idan dai mutum ɗaya na yi already wannan dama an ji za'i liman shi ma zai ra'ayi istiftah kai kadai kake sallah zaka yi du'aul istiftahi kai ne liman zaka yi du'aul istiftahi to idan kai ne mamu kuma fa ya zaka yi ina fatan fahimta zaka yi du'aul istiftahi ko ba zaka yi ba idan kai zo a matsayin masabuki misali ka zo lokaci ya kure ko ma an ruku'u misali kai kuma ya zaka yi kenan wajen abin zaka yi du'aul istiftahi ko ba zaka yi ba an fahimci wani abin ko wannan su ne mas'alolin za mu karanta muka ce kuma da wani abin da ke da alaƙa da da'awar istiftahi shine ta'awuzi a cikin sallah da kuma basmala ita basmala in ba kuma ta ababuka can bayan mun tattauna ita matsalas ina fatan fahimta saura ta'awuzi sune amsun da ba da yau insha Allah ta'ala za mu bada da shi inda malam Muhammad ibn Al Adam ke faɗa cewa al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu a cikin mas'alar hadisin fi bayan ikhtilafi al-ilmi fi du'a al-istiftahi bayan game da sabanin malamai a game da ita du'a al-istiftahi din ina fatan fahimta je mu ishara kan sabanin malamai din wasu mafi yawan malamai kusan gaba ɗaya sun tafi kan du'a al-istiftahi menene mustahabbiya ce du'a al-istiftahi mustahabi ne mutum yi shi wasu malaman cikin hanabila da wasu cikin malamai suna gan cewa du'a al-istiftahi wajiba ce kamar ibn batta cikin hanabila da sauran wasu ibn sirin da wasu na ganin cewa du'a'ul istiftahi wajibi ne wasu kuma suna ganin makaruhi ne kamar malikiya kenan to kaga wani kace mustahabi ne tun da ya tabbata a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisai mutawatirai hadisai ne masu yawa suka da istiftahi ba ba guda ɗaya ko biyu ko da wajibi ne a akwai su da yawa mai san dalla dalla akan ita mas'alar ya dauki asru sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na mal nasiruddin albani anan albani ya kawo dukkan wanda ta tauna akan ita matsala din to aikin manzon Allah malami suna cewa baya hukuntar da wajabci yana hukuntar da menene istihbabi wannan ne jamhurul ulama suka karkata suka kallarka ce musahabi na wadansu sahi that is ma'ana kenan idan mutum yayi zai samu ladan yin du'a sahi idan kuma ya ki da gangamfa sallah ta samu matsala in aka gina akan musahabi ne sallah ba ta samu matsala ba ina fatan kun fahimci wannan abun to sai ɗan ɓangaren wasu ka ce makaruhi ne su ne ‘yan malikiya a wajensa idan mutum ya yi sallar shi ta ɓaci ba ta ɓaci ba to da ba zai baka kuma shine daidai ko ba haka ba to inda kes ɗin yake shine waɗanda suka ce wajibi ne su ne su ibn batta cikin hanabila da su ibn sirri da su malaman da ban itana sai zuwa waɗanda sun tafi aka ce wajibi ne kuma suka ce wajibi ne suka kafa hujja da dalilai masu ƙarfi fa daga cin dalilin shine akwai hadisin musi'u salat hadisin musi'u salat hadisi ne da malamai suke cewa wannan hadisi na Khallad ibn Rafi' wanda yazo ya salla gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da mutunci Allah tabbata a garshe yake cewa ka koma kai sallah dan ba sallah kai ba daga baya koma ya gyara sallar ta yace karshe ce annabi koya mun sallah dan ban iya ba sai aka ce to abubuwan da annabi ya koyar da musiqus salat a cikin sallar sai ma suka ce wajibai ne kawai malam annabi ya koya masa da haka duk abin da zo a cikin wannan hadisin da rayuwar shi malamai suna cewa wajibai ne a cikin sallah wasu kuma rukunai ne ma'ana rukunai da wajibai annabi ya koya masa to a cikin hadisin musiqus salat ya zo annabi yana cewa ya kai kalla ɗarafi kasancewa latattinmu salatu ahadikum mutum sallashi ba za ta cika ba hatta yi kabbirar laha wa yi suni alaihi wa ya fa'al kaza wa fa'al ma'ana sallah ba ta sai mutum ya kabbara ya yi yabo da jinjina ga Allah wanda shi ne malar suka fasa du'a wa isfitahi to in ya zama annabi ya faɗi haka ina fatan fahimta to kaga waɗanda suke cewa du'a'ul istiftahi wajibi ne suna da madafa mai ƙarfi jama'a kuma ci wani abin ko sannan suna da madafar hadisi wanda yake mutasili amma hadisi ne da'ifi cewa annabi ya ce idan ka ta'i sallah kai wani du'a istiftahi din wanda al-imam Abu Dawud ya fitar da sai da hadisi ne da'ifi kun fahimci wani abin ko to wannan dalilin sa ɗaya da'ifi ne ba za a kalle shi ba na biyun wannan na masi'u salati za a iya kallonsa to amma fa kun fahimta me zai biyo baya kenan wanda ka taba akan wannan cewa jibi ne kenan idan mutum ya bar du'awul istiftahi da gangan to a wajen shi kenan sallar ta ɓaci kun fahimta shine waɗanda suka bar sallar da gangan suka bar du'awul istiftahi da gangan sallar su ta ɓaci kun fahimci wani abu? to wallahar musa'an maganar gaskiya du'a ɗin sun tayi abin da ke fi ahawat mutum ya ɗauke shi a matsayin wajiban sallah ne ina fatan fahimta ya zama mene a cikin wajibai na sallah musamman tawaturul ahadis akan haka din saboda ƙarfin wancan dalili da annabi ke cewa la tatimmu salatu alaikum hatta yukabbiru wa yuthni ala allahi kaza wa kaza wa kaza din nan jama'a fatan fahimci wannan abun wannan shi ne zance da ya fi ƙarfi amma zancen da ya fi yaɗo a bakin malamai shi na musahabi ne idan da mutum zai yi da gangan sallace ba ta ɓaci ba ni kuma sai nake cewa kai ɗan uwa musulmi zai sa ka ƙin duwa su da gangan eh me zai sa ka ƙi da gangan bayan annabi ya yi ya karantar da sahabbansa sahabbai sun ci gaba karantarwa sannan kuma akwai tauhidi a ciki akwai karantawa wannan ba zai zama daidai ba mutum ya da gangan irin wannan abin musamman kuma annabi ya lazumcin wannan da su ta ƙarshen sallarsa Allah sa mu dace to kun ga shine malam ke cewa fikhtilafil ulama fi du'a game da sabanin malamai a du'a al-istitahi din wannan shine takaitattun bayanin da gabata muku akan insha Allah ta'ala malam ce qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi yana cewa fi shari'akin sharhin sa da yau ba sai muslim kenan wa fi hadisi abi hurairah kuma hadisin abu hurairah hada da yace wa fi hadisi abi hurairah hada dalilun lishafi'i wa abi hanifa wa ahmada wal jumhur wannan hadisin dalili ga shafi'iyya da ahmad da abu hanifa da jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala Allah ji kan zarama annahu yustahabbu du'a'ul istiftah an so yin wannan du'a'ul istiftah din wajar fihi ahadithun kathira hadisai masu yawa sun zo game da du'a'ul istiftah din fi sahih a cikin bukhari wa qala malik amma malik duk da haka sai ce la yustahabbu du'aul istiftahi ba a son du'aul istiftahi bal takbiratul ihram yace kawai kabbara harama zaka yi sai ka ci gaba da karatu wa dalilul jumhur hadil ahadith as-sahiha malam nawa yace dalilin jumhur ulama sune waɗannan hadisan ingantattu intaha shine ƙarshen wannan magana ta malam Allah shi yayi sai ka ce to menene yasa Imam Malik yace makaruhi ne a wannan tare da waɗannan hadisai karara kun fahimta sune yan bana bakwai in basu nuna bana basu nuna a cikin ilimi ba sai ce maluku ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakkai wannan gaggawa ya kai dan uwa haka ne aikin ya saba amma hal arada mukhalafata sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la labudda anna lahu udhrun dafa'ahu ila hada dole ne uzurin da ya kai shi ga menene cewa ba ba musahabi bane akan haka din imma ya zama wasu ummat na wasu hadisan ina fatan fahimta za su iya kai shi ce mene ba musahabi bane in ma kuma ya zama hanyoyin da suka zo mashi na hadisan ba su inganta ba ko zama gaba ɗaya ɗif yake akan babu yana jin maganganun ne a bakin wasu mutane haka ku duba littafin raf'ul malam an a'immatil a'lam littafi ne imamu ibn taymiya rubuta shi wanda ke karantar da mu ɗauke zargi game da dukkan waɗannan limamai na addinin musulunci duk wani malami limami da ka sani shafi abu hanifa ahmad bin hanbali wane ne duka duk wanda ka sani duk wata mazhaba akwai wata fatawa tata akwai wani karatu nasu dai karo da hadisin manzon Allah karara ko wasu awi karara to amma mun sani yaqinan wayannan mutane gaba ɗaya ba sa nufin saba Allah ko saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dole ne duk kowa rike wannan a zuciyar shi da haka kenan ba reni ba zai fiyo baya ba sakamakon gacin sabanin hadisin manzon Allah me yasa wayannan mutanen kamar da Uthaymeen ke faɗa cikin sharhin Dawriya da Salihina na manta kan hadisin da cikin kitabul janaiz very good wajen kitabul janaiz da yake bayanin waɗanda suka yi in aka mutun shaida ta alkhairi Allah zai ce zai an shaida mutanen sai ya ce to akwai waɗanda za mu iya yanke cewa kai ɗan aljanna ne daga ciki akwai al'a'immatul arba wayannan limamai na musulunci guda hudu yace saboda mene saboda malamai tun daga zaman da aka yi sa har zuwa yau suna samun sana'ul hasan ne Allah sa jama'a kun fahimta idan wayannan mutane sun sami wannan sana'ul hasan tun daga wancan lokacin zuwa yau kaga babu dalilin da kai zaka ta dan cakurkude da kai ka zo kai inkari ka ce wayannan mutanen yan bid'a ne ba sa son sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fata a kiyaye wannan abu hasali abin da ke tsakaninmu da su shine mene kyakkyawan ambato da nema masa gafara inda muka sun kuskure da yafiyar Allah da nema masa uzuri amma a mu ahlus sunna mu yan salafiya musamman yan makanta albani da ake zargi mu da fada da malaman zabobi da kiyaye da su zalunci ne ko mutane suke amma ina ganin ba wanda san kimar waɗannan mutanen ma a cikin matafiya irin mu yan makanta albani da yan salafiya ina fatan fahimta abinda muke shine girmanka da darajarka da ƙarfin addininka bai hukunta laifinka ya zama daidai kamar za mu zo makanta hadisi nan gaba insha Allah yau hadisi za mu karanta sahabi ne ya zo a guje an yi ruku'u za a yi sallah da ya to a guje me faru yana zuwa setar da ruku'u din sai ce alhamdulillah hamdan katiran ɗaiban barakan fi kaza da kaza kun gane da aka gama sallah sai annabi ce cikin ku waye wannan maganganun sai suka yi shiru waye magana suka yi shiru annabi ce ba fa laifi yayi ba sai ce ni ne ya rasulullahi ne zo na zo numfashi ya sarke min ne sai naga kuma abin da na haro na samun sallah Allah ya ban sa'a na samu shine ne wannan godiya din annabi ce to na ga mala'iku goma sha biyu suna rigirgen wa zai fara sama da wannan addu'a wannan maganar da ka faɗa amma sai annabi ce da shi amma kuma daga yau da kai da saura ku ji idan mutum ya to sallah to a hankali ba magana gudu ina ba ta fahimta me zai nake so a fahimta a nan wajen a the same time ku ji irin yaban da manzon Allah masa har aka ce yanzu ya zama mana shari'a cewa mala'iku ma suna wa wasan abin da yi ba su kalli wancan gudun da ya ba ya saba wa shari'a kun fahimta shi gudun ba daidai ba ne amma ita wannan kalmar wannan kalmar su kuma daidai ne sai yanzu aka anshi daidai ɗin aka yi ba mai a daidai ɗin kun gane kuskuren fa sai aka faɗi kuskure ne aka kuma soke wannan kuskura to mu haka muke da dukkan wani malami da wani mutum zai bayyana a bayan ƙasa idan ka faɗi daidai abin da yake daidai ka zo da shi sai mu an samu yaba mu jinjina mu yada mu taya ka da addu'a idan ka zo da kuskure sai mu ce kash mu ba mu ji daɗin da ka faɗa kuskuren nan ba amma dai ba daidai bane kaza da kaza ga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi za mu ɗauka haka maliku haka shafi haka abu hanifa haka ibn taimiya haka muhammad ara wahabu haka nan malam nasiruddin albani haka usaimin haka bin bas haka malam awal albani duka wani mutum a duniya haka muke mu'amala da shi a cikin addinin mu ina fata an fahimci wannan abu to kaga akwai zalunci zuwa ce ka saba lasifika cewa ai ba sa son fiqihu suna zagi malaman fiqihu ba kalma kwarare da aka taba samu daga gare mu ko malam albani ko malam jafar ko ba haka ba ko malam usaimin ko kuma malaman makarantar nan isin malam musa malam musa muhammad sahabi ko malam mishago ko malam wane ne ko malam mishago ko wanda ke kanta a ce ga kalma ɗaya da zagi wani malamin fiƙo haka ne ko ba haka ba to amma masu yaɗa cewa mana adawa da malam fiƙo daga na ka samu wannan karatun koko suna so mu ga kaza ba daidai ba ne ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ce to tunda malam ne sai a dauka to kaga mun zama in bid'a kenan kuma Allah bai ce mana haka ba abinda Allah ya ce mana shine Allah cewa farduhu ila Allah war rasul idan an samu sabani a mai da shi zuwa ga wane Allah da manzon Allah wannan shine manhaji na salaf amma manhaji na mubtadi'a sune suna gabatar da maganar malamai duk wanda ga yana gabatar da maganar malamai bayan ga suna karata bayanta wannan mubtadi ina fatan fahimta ga suna ta bayyana an mai bayan da ya kamata fahimta tsab sai ce to amma mu ai malaman ba su amsa ba wannan dan bid'a ne ina fatan fahimta dan mashrabin ahlus sunna mashrabin salafiya shine alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih ina fatan fahimta amma su mashrabin su masdarin yan bid'a su ne mene ara'un nasi cewa su wanda wani sun fada shehi mafarki wani ya fada mazhaba ta ce kaza ko shugaban kungiya ga abin da ya fada abu na farko kenan ki za ka lura da yan kungiyoyi izala cewa ce daga suna fifita maganar kungiyoyinsu su ma sun fada bida shugabannin kungiya suka fada za ka iya kashe hadisin manzon Allah wallahi wannan bid'a ne ba kuma sunna bace ina fatan fahimta sannan daga cikin manhajin 'yan bid'a wajen istidlal shine gabatar da hankali cewa to ai wannan ya saba hankali yanzu a ce kaza kamar da wannan abjabbar yake da wayar za su to ai hankali ba a ce kaza ba jama'a mai amfani da hankalin a'a a ka'ida nasoshi ne suke wucewa gaba sai hankali ya biyo baya ba hankali ke wucewa gaba ba sai nassi ya biyo baya da haka nassi ƙur'ani da hadisi suke hukunci akan ya ɗauke mala ƙur'ani da hadisi suke hukunci akan mene akan hankali jama'a ku kiyaye wannan asali ƙur'ani da hadisi suke hukunci akan mene hankali ba hankali ke hukunci akan ƙur'ani da hadisi ba fa ina fata kun fahimci wannan abin to wannan in kaga mutum na gabatar da hankali yana gabatar yana wannan yana dan bid'a ne shi yasa duk masu gabatar da hankali akan addini ku je kan tasharu a gidan tsahawiya da yanda malam ya kawo ibnu abi annabi ya kawo ƙarshen ta da dana sai suke kare rayuwarsu abu na gaba shine malaman bid'a daga cin su sukan fifita hadisai da ifai akan hadisai ingantattu ga hadisi tangararan sai su aiki da shi sai su dauko na hadisi wahi ko da ifi sai su je su dauka ce shi za su aiki da shi dai daga cin usul na al-mubtadi'a ina fatan fahimta mu ko ahlus sunna muna nan qala Allah qala rasuluhu a inda muka samu ce muka samu tsirko tsirko akai gaba da gaba aka rasa inda abin da bai fito fili ba Allah ce to farudduhu ila Allah war rasul za a dauki hukunci ne a mai ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masu hukunci ba za a maida zuwa ga hankali ko maza ba ko kungiya ba ba suna ce hukunci ba hukuncin yana ga Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar salafus salih kuma ina fatan fahimta da haka masu aibata mu da zagin a'imma su tuwa ina fatan fahimta mu da bai maza mu ce irin ta albani cewa ya yafe mu da ba mu ce mun yafe ba tukuna amma wallahi wanda ya zage mu yace muna zagin malaman fiqhu to ya zalunce mu babu ko shakka hasali mutane masu girma a idanunmu Allah samu dace to wannan kenan sai malamin cewa fi sharhil muhazzab shi da imamu nawawi ya faɗa cikin sharhul muhazzab al-majmu'u sharhul muhazzab yusahabu li kulli musallin ita wannan du'a istiftahi an so ta ga dukkan mutumin da yake mai sallah min imamin liman ne kai wa ma'amum da mamu wa munfarid da wanda ke sallah shi kadai ba limin ba mamu ba wa imra'atin da mace wa sabiyin da yaro ma wa musafirin da matafi wa muftaridin da mai sallar farilla wa mutanaffilin da wanda yake sallah ta nafila wa qa'id da mutum da yake tsaye ake a sallah wa muddaji'un da wanda sallah a kwance ke yi ma wa gairuhum da dukkan wasu wanda ba waɗannan ba an yi a ce bi du'a istiftahi an so da shi yazo da ya kawo yazo ya karanta du'a istiftahi in an tashi sallah jama'a kun fahimta wannan shine amsar tambayar da muka fara farko kun cewa kenan wanda yake limanci zai yi mamu zai yi ko mai sallah shi kadai zai yi farilla za ka yi nafila za ka yi jawa kuma tona abin ko ala samu dace sai malin cewa kala idan an maɗi ta fa kala bisu babu jimhurin ulama min sahaba wa tabi'una fa man ba'dahum wa la yu'rafu man khalafa fihi illa malikun yake cewa du'a istiftahi dukkanin malamai sun so a ringa yi cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su ba a san wanda ya saba wannan magana ba sai Imam Malik qala sai yace la ya'ti bi du'a isfatahi yace ba mutum ba zai du'a isfatahi ba wala bi shay'in bayna al-qira'ati wa takbir aslam sannan ba zai addu'a da wani abu ba tsakanin kabbara harama da qira'a bal yaqulu Malik sai yace mutum zai ce ne Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir zuwa ƙarshen fatiha din wa hutijja lahu bi hadisil musii salati an kafa wa maliku hujja da hadisin musii salat cewa fa innahu laysa fihi istiftah ma'ana wasu mutane sun kafa hujja cewa ai du'a'ul istiftah bai zuwa cikin hadisin musii salati ba wa qad hutajja lahu bi hadisi anas to cin guda aka kafa hujja da hadisin anas kuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabu a mana za a kafa hujja kuma za a kafa mai hujja shi maliku da hawa yau da maganar hadisi muslim salati da kuma wannan asali cewa ko ko hadisi da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya da mutala sabata gare shi wa Abubakar wa Umar da Abubakar da Umar ya staftihuna salata suna bude sallah bilhamdulillahi rabbil alamin kaga zai cewa to wannan shi ma dalili ga maliku yasa baya wannan du'a su sahidin Allah ya ce wa dalilin jumhur alhadisu sahiha wala jawaba lahu min wahidin minha wal jawaba an hadisin musi salati anna nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al-faraid faqat wa laysa hadha minha wal jawab to wannan da ya riga gabata cewa ai a cikin wata ruwa ta hadisin musi salati din ma an samu ita wannan matsala ta mene ta cewa manzon Allah umarce shi da yanga yin yanga karanta mene yanga karanta ta shi wannan me yake da suna du'a istiftahi din insha Allah ta'ala Allah samu dace sai mas'ala ta gaba ita ce mas'alar da muka ce akwai abin da ke biyo bayan kai ka bara harama abu uku ne du'a istiftahi ta'awuzi da basmala ina fatan fahimta basmala mun ce yarga gabata bayani akan ta ta'awuzi kuma shine ma nake cewa al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar qala al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala alhafiz ibn rajab Allah cikin drama yake cewa wa mimma yusahabul itiyanu bihi yana ga cin abin da ake so mutum yayi a cikin sallah qabla alqira'ati kafin fara karatu shine at-ta'awuz shine ta'awuzi inda jumhurul ulama a wajen mafi rinjayen malamai wasadallu bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki fa'iza ƙaratar ƙur'ana idan za ka karanta alƙur'ani fasta izbillahi min shaiɗan rajim ka nemi tsari da Allah ya kare ka daga sharin shaiɗan jefaffe daga rahama Allah wal ma'ana ma'anar aya shine idza arabta alqira'a idan ka nufin yin karatu haka za fassara al-ayatul jumhur haka nan malamai mafi rinja suka fassara aya din yana ishara zuwa ga mene sabani wasu malamai suna ganin sai ka gama karatun tsaf shine sai ke ta'awuz ina fatan fahimta su kuma jumhurul ulama sun ce a sanda za ka yi karatun ne za a yi abin nan din ko mu tabun ko sai ce wa hukiya an ba'al mutaqaddimina an yi kaito magana daga wasu gacin magabata minhum abu huraira gacin sa akwai abu huraira wa ibn sirina da ibn sirina wa ada da ada at-ta'awudhu ba'al qira an yi kaito cewa suna yin ta'awudhi ne bayan sun gama karatu wannan wata ce matsala ce mai zaman kanta ita ba ina fatan fahimta magana ingantacce kawai ana yin ta'awudhi ne sanda za a fara menene sannan za a fara karatu haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi duk da a larabcin in ka kalla zai iya bayuwa zuwa ga magana su Abu Huraira idza qara'ata alqur'ana fasabir idan ka karanta alqur'ani kagan ka gama kenan amma uslubul larabci yana irin wannan abin ka zo da ziga ta madi amma na nufin mene mustaqbal ina fatan fahimta kamar da Allah kita idza zulzilatil ardu zilzala to an zilzila din ne a ainan ne gaba za a yi ta din ko wallahi almusab to wannan shine magana a game da wannan matsala cewa ana yi magana ingantacciya ana karatun ne ana yin karatun ne bayan ana yin karatu ana ta'awuzi ne kafin karatu ba bayan an gama karatu ba kuma malam ya kawo asarai da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin nau'in ta'awuzin da yake inda malam yake cewa yace warawa warawa yake cewa waqad ja'at ahadisu bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hadisai sun go cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kane ta'awwazu qabla al-qira'ati fi salati yana ta'awuzi kafin karatu a cikin sallah farawa amr bin murra an asim bin anazi an bi jubair ibn mut'im an abihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan an rawaito hadisi daga amr dan murra daga asim daga ibn abi ibn jubairin daga abihi ya ce ya ga manzan Allah salasalam yana yin sallah faƙali sai ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulahi kathiran subhanallah burkatan wasila talatan ya ce ya ji manzan Allah ne kabarbari guda uku ɗin nan kuma ya faɗi subhanallah burkatan wasila sa uku shi ma sai ce kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi min nafkihi wa nafsihi wa hamzihi sai ce kala nafsuhu ash-shi'r abin da ke nafsihi a cikin karatun shine ash-shi'r kana neman Allah kare ka daga mene waka ka zama waki ko kuma zama waka ta kafe maka matsayin Qur'ani a bakinka wa nafsihi kuma ma'anarsa shine al-kibr ya sanya maka girman kai wa hamzihi hamzu kuma da yazo sai ce shine al-maut shine mutuwa wasu kuma sun fassara shi mene aljinun hauka malai ce wannan hadisi rawahu ahmad wa abu dauda wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa qala al-hakim wa sahahahu wannan duk malaman sun rubuto hadisin kuma su inganta wannan hadisi ko musamman imam hakim da ibn hibban su inganta wannan hadisi din malai ce wa ibn jubairin huwa nafi wa qa musamma fi ruwatin fi ruwatin kadhalika ibn jubair da aka ambata a cikin sinadin sunan shi nafi an ambaci sunan shi kara a wata ruwaya wa asimul anazi qala ahmad la yu'rafu shi wannan asim arzi ahmad ke cewa ba a san shi ba wa qala gair wasu muka ce rawa anhu gair wahidin to an ba a san shi ba wasu malaman sun roto gare shi zakarahu ibn hibban fi thiqat sannan ibn hibban ya ambaci a cikin amutattun mutane malai na kokarin aqalla hassan hadisin kenan warwa ata'un an abi abdurrahman sulami an ibn sa'udin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakala fi salati yace ya roto hadisi daga abla dan masud Allah kara masa dacewa annabi ya kasance da shiga sallah ya kula na cewa Allahumma inni a'udhuka minash shaitani ya Allah ina nan mun tsare ka daga sharrin shaitan wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi da waka da da waka da hauka da da kuma girman kai da yake sawa yace wannan hadisi rawu ibn maja wal hakim ibn maja rawato wannan hadisi da hakim wa hadha lafzu wannan lafzun na hakim ne wa qala sahihul isnad kuma yace wannan hadisi isnad ingantacce ne faqad istashhada al bukhari bi aqa ibn sa'id saboda aqa dan sa'id imam bukhari yana kawo hadisin sa a farko yana istishhadi shi da shi to wannan kaɗan kenan malam ya ta kwararo hadisai da ke tabbatar da cewa ana yin isti'aza in an zo sallah kafin a fara karatu ina fatan fahimta kamar da muka gabatar cewa mai son ƙarin bayan dalala da ake asali sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin isti'aza kafin ya fara karatu cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wannan shine sigar da annabi ke kala ta farko kenan akwai siga ta biyu a'udhu billahi samiil alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi an ga kala biyu ko mai bambancin na farkon da na biyu shine samiul alim din nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi a'udhu billahi samiil alim ba samiul alim ba fa a'udhu billahi samiil alim billahi sami'i kaka ce a'udhu billahi samiul alim kun mun ci abun ko saboda yawa zaka ji mutane suna kuskure a faɗin wannan abun wannan shine isa zai tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da Imam Abu Dauda ya fitar da su ingantattu akan haka din amma na ga wata magana da abu malik ya kwacin da fasa sai fiqh sunna yace akwai siga guda ko duk za'i yace zaka ta a'udhu billahi min shaitanir rajim sai ka wuce kawai zaka ta a'udhu billahi min amin shaitanir rajim ka wuce zaka ta a'udhu billahi min amin ka kawo wannan din wannan wato ijtihadi ne na malami amma ya za'i abun wato wani abu kan dauki malamin lokacin kawai ya za a ga abin da aka samu tabbas daga manzan Allah yana a cikin sallarsa ka ce in an zo sallah kuma a yi wani abu da ba a samu gaishe kuma ya daidai da wanda manzan Allah ya karantar ina fatan fahimta yanzu aka ce abu malik ya kawo isnadi kwara ɗaya da ya zo da annabi ya ce a uzu billahi min shaitan rajim bismillah rahman alhamdu a cikin sallah babu shi amma aka ce ya kawo hadisi wanda zuwa uzu billahi samil alim min shaitan rajim min hamzi wa nafhi wa nafhi da gudu zai kawo hadisin to kuma ya ce da wancan da wancan da yake da isnadi lafiya da wannan babu kuma ya ce da ai haka ina fatan fahimci wannan abu don haka ingantacce magana isti'aza ana yi da wanda zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har cikin qurra malaman qira'a Abu Amr ya kawo wannan magana cewa gaskiya magana isti'aza da a sallah da ba a sallah ba zaka katun Qur'ani musahabi shine ka ce a'udhu billahi samil alim min shaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi da wannan fata an fahimci wannan abun Allah da ya samu dace to jama'a an fahimci wannan abun ko sannan bayan ka gama isti'aza zaka yi mene zaka yi basmala zaka ce bismillahir rahmanir rahim kenan in ka fara sallah bacin ka fara harama me abu na farko da mutum zai yi eh ina son ja misali wanne za a yi du'awul istiftahi kun fahimta to du'awar istiftahin tana da yawa wace za a yi a ciki eh saboda shi ma nan akwai inda malamai suka turka-turka wasu sun ce wai za ka ɗauki na sai na ada makaranta ne kun fahimta wasu kuma suka ce a na bulaɗan masu na sa'i abu sa'i da na aisha za a ɗauka wasu suka ce na umar magana gaskiya shine duk wanda ka ɗauka ya daidai yana ga cin babu ikhtilafu tanawu ko kuma ikhtilaful mubah da malami ke cewa duk wanda ka dauka yayi wasu kuma sun bada fatawa cewa bai da zaka yi talfiki shine ka dauko nana na Aisha da Sa'i Abu Sa'idi da na Umar ka hada waje daya sai ka karanta ina fatan fahimta a'a magana gaskiya a wanda za ka yi guda ɗaya ne ba a samu manzan Allah ya talfiki ba ƙwara ɗaya aka samu ne a cikin sallah to kai ma ƙwara ɗayan nan za ka yi ina fatan fahimta to bayan istisai sai me kenan sai ta'awuzi ko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ina fatan fahimta bayan ka gama wannan abu na gaba sai mene sai basmala daga basmala kuma abu na gaba sai mene sai fara karatu to wayannan abuwa da muka lissafa du'awul istiftahi da faɗin isti'aza da kuma yin basmala dukkansu ba a yi a fili duk asirinci ake yi sai dai a waje ɗaya a lokacin da kara cikin al'ummar da fasfanci wannan sunna ɗin ba to za ka ringa bayyana masa su fahimta kamar da an samu sai na umar ɗan kaɗa allah ƙara masa yadda ya ringa bayyanar da du'a istiftahi saboda mene karantar da 'yan baya ba su sani ba kun gana ga cin sunnar da limamai ba sa yanzu idan akwai wata sunna da kake fahimta an ƙaurace mata to sai kan gabbai ne ta karfata saboda mene ta samu zama a zukatan mutane na fatan fahimta ya kamata limamai sun galwa da wa'annan matsaloli kamar wannan du'a ta yi wani bai taba sani ba ana yi ba ma ba wani bai taba sanin ana isti'aza ma a sallah ba ko ba haka ba to kawai kai ka barata zai aje kana a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa ana fitowa zai ce ana gafarta malam ya akai sai ka ce mashi ai sunna ce ta manzon Allah ina fatan fahimta wannan abu to idan kaga mutanen masallacin ka san fahimta kuma sai ka mene sai ka dauke sai ka ce jama'a da muna idan ku sani ne kawai amma sunna shine ana sirrantawa ne jama'a kun fahimta abu kamar da muka sha faɗa harkar limanci ko ba wai harka ce ta nemi dan kiyakiya dan ya hada hadda kawai an ga sa mutane ba tana buƙatar fiqihu tana buƙatar gogewa a rayuwa ina fatan fahimci wannan abu mun sha wannan magana a wani wajen harkar limanci na buƙatar mene fiqihu mai zurbi tana buƙatar kuma gogewa a rayuwa dan liman yana dilin da psychology da duk mutanen da ke sallah bayan shi don ta tayo a ga masalla ga wani a cikin wani yanayi ya ce malama ina son ganin ka lafiya na ganin ka ba ci kwana biyun ka zo sai ce ai gaka sai ce bar sai ga ya bada shawara ko maganin matsalar amma ka dauki alaran ma kawai ya gama hada hada shekarar shi 17 ya zo da zakin murya shi me zai faru sai ce na ga alhaji wani fa daure mu yake kwanan nan fa wallahi ba ba da kai yake ba ina ba ta fahimta to wata kila dan za ja sura mai tsauni bar ma zan kara sai dai dan zuwa masallacin to kurce mai ba ta iya wala Allah dai samu dace matsala ta gaba ta'awuzi din ana yin shi a kowace raka'a ne ko ko sai bayan an gama sallah gaba daya a raka'a ɗaya kawai ake yi to shi ta'awuzi ba kaman du'a wa istiftahi bane shi du'a wa istiftahi dan kai kwara daya ka gama amma ta'awuzi da basmala duk sanda ka tashi zaka katu zaka yi shi saboda su suna da alaka da menene da karatu kuma ko a kira'ar da muke karatu na Qur'ani haka yau da gobe ai cewa kai idan aka samu wani fasili ya shiga in ka dawo zaka shiga barwini zaka yi ta'awuzi ina fatan fahimta to kai gama ta'awuzi kai ruku kai sujuda kai tahiyya ka taso kuma ce ba zaka yi ta'awuzi ba da haka dukkanin raka'a akwai ta'awuzi a cikinsa insha Allah ta'ala Allah samu dace wayannan sune abin da na so dan tattauna mana a guguje game da wannan hadisi insha Allah ta'ala da haka sai mu buɗe littafi koma sama ban sani ko akwai tambaya ba kafin mu ci gaba wa alaikum assalam zai mene eh ita wannan ta gandanta da matsalar shin basmala aya ce a cikin sura ko ba aya ba ce ita ma mun wani dogon zance akan wannan matsala din da yawan malamai suna gan basmala aya ce a dukkan surori wasu malamai suna gan ba aya ba ce wanda suke kallon cewa basmala aya ce a cikin dukkan sura to kaga zai lazumce su yi wannan karatun kenan Allah an fahimta wa alaikum salam wanda ya zo mamu ba da shi aka kabar harama ba suka ce zai du'awar istiftahi shi ba matuƙar ba za ta ja mai mene ba kubucewar raka'a kun gane idan mamu ya zo ya tadda an fara sallah sai ya zama zai iya du'a istiftahi ya samu sallah zai yi amma idan ya san in ya raka'a za ta kubuce masa to nan ba zai du'a istiftahi ba ina fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace na'am wannan matsala ce khilafu aulani yana magana karatun sallah kenan wasu za ka sun faro sura tsandire ta wasu kuma za su ɗauko daga ali imran wanda ko daga ma'ida wannan ya halasta shi ne mai to kake tambaya kai sosai mana kamar yanzu zan fara na kwana a karubi'i na bakwai a cikin ali imran ko idan na zo zan karatu zan isa aza ce a nan ma abinda malai suka ce shine in ka gama idan ba farkon sura ba ne idan ka zo za ka karatu daga shi tsakiyar sura ba a yin basmala ta awuzi kawai ake kun gane misalin tashi ma nan sa min nayatin aunusa ya nati bi khairin minha aw misliha ko ba haka ba to wannan zai nace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha haka zan karanta bazan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ma nansakh ina fata fahimta to haka a cikin sallan ma to ita basmala kaka ce to ai an datso daga tsakiya ne a an samu manzon Allah yana yin ta ne a cikin duka kafin fara katin sallah din ina fatan fahimta wannan ra'ayin na faɗa da cewa ta'awuzi ake ra'ayin wasu da yawa cikin malamai ne amma akwai wanda suke ganin in kai basmala ma ba laifi bane har cikin magabata ma cikin sabai to Allah samu dace to malam mu koma na'am ban ji ba eh eh ba kabli babu adi mutumin da ya manta du'a istiftahi bai yi ba babu kabli babu abadi kenan a ra'ayin jumhur kenan ina fatan fahimta idan kuma an ambace wancan ra'ayi din wanda yake ban samu karfi akan shi bane suke ce wajibi ne to idan mutum ya manta da asa da mantuwa zai ba adi kenan zai kabli kai na'am نعم azkar da ake bayan sallah wai kana kirga sai ka manta zaka rushe gaba ne ka sako sabo ko kuwa zaka yi to wannan kaida tana aiki da kan ko ina annabi inda annabi ke cewa idan mutum yayi mantuwa a sallah walam nadir kam sallah assalamu afal yabni alal mustaqana tana na kai shi ne kayi kasan kayi sai ka gina da mene mafi karanci a ciki sai ka dora ba sai wai ka rushe ka sake sabo ba shi ma haka muka kanta a kitabul hajjin za ku tuna kana dawaki aikin haji kana lissafi sai ka manta wai wannan na biyar ne ko na hudu kagan jahili ne kai sai ka ce to bari ka rushe ka sako sabo ina fatan fahimta sai aka ce mutum me zai anan nawa ne lamba mafi karanci hudu ko to sai ka gini akan hudu din haka a wajen safa da marwa duka irin wani abubuwa kana koma ne abin mafi karanci in akwai za ka ka gano inda kake malar ka ce sai ka ka gano inda kake ka tsora daga na wajen idan ba ka gano ba sai ka gini akan abin da ya ƙi ne ke a kansa da haka kana lissafi subhanallah kana tunanin to wannan shine na talatin koko na ashirin in akun za gane gani ba gane ta to shi ne na ashirin sai ka ɗora daga nan wajen ala samu dace sannan ai babu ƙabli da ba da tasbihi ko to malik ke cewa qala haddathana abubakar ibn abi shayba wa ibn mayr qala haddathana ibn fudayl wa hawala sanad qala haddathana abu kamil قال حدثنا أبو الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمار بن قعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير مالك حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة بام حديثي وابن نمير ابن نمير قال سوبين تكسكتي حدثنا ابن فضيل محمد ابن فضيل يا بام حديثي وحول السند malai sake ya juya kuma wata makaranta ya ce haddasana abu kamil malam abu kamil ya ba mu hadithi cikakken sunan shine fudaili ibn hussein shi kuma ya ce haddasana abulwahid malam abulwahid ya ba mu hadisi ya'ani ibn ziyadin dan ziyad kilahuma an umara ibn qaqa dukkan sun roto daga umara dan qaqa bi hadal isnadi da wannan isnadi da ya gabata na abu huraira na hawa hadithin jaririn irin hadisin jarir da ya gabata ɗari bisa ɗari ko kuma abin da ya kama da haka jama'a fahimci wani abin ko malin sake jawa ƙala musulmin wa huddithu an yi haya ibn hassana wa yunusa al-mu'addibi wa gairihi ma qalu حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمار بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قال مسلم إمام مسلم تن حجاج الله قال مسدايتي وحدثت an bani an karantar da ni hadisi an yahya ibn hassana daga yahya dan hassan wa yunusa al-mu'addib da yunusa dan al-mu'addib wa ghairihima yunusa al-mu'addib wannan wani kalma ne da zaka ji fulani suna ce wani modibo ko eh in sun ce wani modibo me ake nufi malam ko malam islami malamin islamiyya shine modibo a da akan yi haka sai ka ɗauki yara ka biga sai ka biga musamman sarakuna masu kuɗi sai ka ɗauki ayin su kai su ba wani malami ko su ɗauke shi yaran sun gazuwa yana ba su tarbiyya ko abin nan kuma an baka malami da yaro tarbiyya ba wai ƙura da hadisi kawai ke kantar da yaro ba zai kuwa mai waƙoƙin laraba da adab da nahu zai kuwa mai tarbiyyar zama da mutane iya magana da sauransu haka shi ake ce mu'addib shine ake ce modibo malami da ya haɗu ya haɗu zai iya ɗora yaro akan abin da ake so shine wa falata ke da shi modibo ina fatan fahimta to amma yanzu ya juya ma zama suna kawai ko sai ka sunan wani modibo modibo sai ka samu shi wannan mai suna modibo ɗin wataƙila kakan shi ne irin wannan hamshakin malamin ne amma yanzu kuma sunan ya ɓace a gidan duka sun zama 'yan boko duka daga wani ya zama minista wani ya zama famanin sakatari wani zama haka za ka sun biya sun zama haka ne ko ba haka ba saboda gidajen su rushe mun zama turawa kowa soke mene cikinmu sai 'ya'yan shi zama manyan mutane a wajenmu manyan mutane su ne wani suke da kuɗi da mukamai kawai a yanzu a duniya ake ciki allah samu dace kowa yunusun mu'addib hakan da yunus al-mu'addib malamin islami wa gairihi ma da makamantansu qalu duka suka ce haddathana abdul wahid suka ce abdul wahid ibn ziyad ya ba su hadisi qala haddathani umara ibn qaqa umara dan qaqa ya ba mu hadisi qala haddathana abu zur'a yace abu zur'a ya ba mu hadisi qala samitu abu hurairah ya qulu yace yaji abu hurairah cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya kasance idan nahadha min ar-rak'ati ath-thaniya idan ya yunkura shine nahadha ya yunkure miƙe zuwa ga raka'a ta biyu istaftaha al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin yana bude karatun shi ne da alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut baya yin shiru idan yake a raka'a farko ina fata kun fahimta kaga wannan ya fito mana da maganar malamai cewa du'a istiftahi ana yi kada ina ne a raka'a farko ina fatan fahimta to amma me wa ka tambaya to ina maganar ta'awuzi da basmala a su suna nan ina fatan fahimta sun tabbata da su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su har shi Abu Hurairah nayi dan shi abu huraira ga cikin wanda ma suna bayyana da su a fili ne shi a tashin mazhabar ina fata an fahimta kaga shi ba yana kora haka din bane abin da yake ƙorin korewa shine kakka dauka du'al istiftahi kowace raka sai an yi mata Allah sa mu dace to wannan hadisi in kullu da kyau anan ne muka fara cin karo farkon da mace qala muslimun musulmi ce wa hudithu waye ba shi hadisi kenan kun fahimta to a cikin bukhari mun sha karo da abin da ke cikin mu'allaqat me mu'allaq a hadisi shine malami mai littafi ya kawo hadisi bai faɗo da ya ga mai hadisin ba imma dai malamin shi na farko imma malami na farko da na biyu da na uku imma dai shafa hadisin gaba da sunan shi mene mu'allaq ya share isnadin gaba da sunan shi mene mu'allaq yanzu nan qala muslim bai ce mana haddathana ko akhbarana ba ko menene to abu kan mu'allaka suna tsewa imam ibn hajar ya kida da gemanu na manta adadin sun kai dubu da wasu a wajen dubu da ɗari hudu mu'allaka a cikin bukhari amma muslim malamai suka ce ina jin basu guda goma sha bane bari mu ga abin da malam ke faɗa nan ya ce al muslim hajjaj wa qala ya hatamil an yakuna musannif wa nafsu wa hatamil an yakuna mulhaqan birwati wa hudisu bi binal bil qala ko hadarat mu'allakan وسيأتي بيان من وصله إن شاء الله تعالى ولم يسكت to malam anan bai kawo dalla dalla wannan matsala ba cewa ga yadda aka amma dai muslim ya kawo shi mu'allaki ne ba tare da isnadi anan ba amma kamar da muka cewa anan gaba shi da kai zai kawo shi isnadi mausuli kamar da bukhari ke yi bukhari zai kawo maka hadisi mu'allaq anan wajen ana gaba sai ga ya kawo shi isnadi lafiyayye gaba daya to shi ma muslim haka yi anan wajen insha Allah ta'ala kuma zai kawo shi isnadi a nan gaba insha Allah ta'ala Allah samu dace to malam yake cewa wa haddathani zuhair bin harb qala haddathana affan qala haddathana hammad qala akhbarana qatada wa thabit wa humayd an anas أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم متكلم بكلمها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلت فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا yabtadirunaha ayyuhum yarfa'unaha malaci haddathani zuhair bin harb malan zuhair dan harb ya ba ya bani hadisi qala haddathani af haddathana afan yace afan ya ba mu hadisi qala haddathana hammad yace mala hammad ya ba mu hadisi qala akhbarana qatada yace qatada ya ba mu hadisi wa thabitun da thabit al-bunani wa humayd da malam humayd al-tawil an anas dukkan su wayannan tabi'ai sun samu hadisin daga anas dan malik Allah kara masa yadda anna rajulan jaa cewa wani mutum ya zo masallaci fa dakhala saffa sai ya shiga cikin sahun sallah wa qad hafazahu an-nafs alhalin numfashin shi yana gab da yana kaman zai dauke al-hafazu shine ad-daiqu numfashin shi ya kuntata ya takura saboda gudu da ya sheko faƙala shi wannan mutum da shiga sahu a guje sai ce alhamdulillah ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki hamdan kafiran godiya mai tarin yawa tayyiban mai tsarki mubarakan godiya mai yawan albarka fihi a cikin wannan abu da Allah ya mun da ni'imar da suka salla din falamma qada salat kuma kaga yaji a fili kenan har manzon Allah ya jo falamma qada salata lokacin da manzan Allah sallallahu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi salatahu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa kala sai ce ayyukumul mutakallimu bil kalimat cikin kowa ya faɗi waɗannan maganganu a cikin sallah fa'arammal qawmu kowa sai shiru shine fa'arammal qawmu ay fasakatal qawmu kenan fa qala sai annabi ya ce ayyukumul mutakallimu biha cikin kuwa ya yi magana da waɗannan kalmomin da aka za a sallah fa inna hum lan yaqul ba'san ba fa wani bai faɗa ba ba wai za a kama shi abin bulala bane fa qala rajulun sai wani mutum yace jitu wa qad hafazani nafsu ya manzan Allah na taho ina sauri in samu sallah hannun fashi na wato yi kuntata ina haƙi kenan fa qultuha to da na zuwa abin nan ke haji shine samu sallah na ga na samu sallah sai na faɗi waɗannan kalmomi ɗin na godiya ga Allah fa qala sai annabi ce da shi laqad ra'aytu 12 malakan na ga mala'iku guda goma sha biyu yabtadiruna ha suna wawasan wannan kalma ɗin ayyun yarfa'una cin su waye zai daga ita sama da ita ina fatan fahimta yace ya ga mala'iku goma sha biyu suna rige-rige suna wawasan wannan kalma ɗin cewa waye zai sama da ita kuna cikin su ina fatan fahimta wannan abu to Allah samu dace wannan ma ya kawo shi abin da ake faɗa kafin a yi sallah kenan wannan mutum da ya faɗi wannan magana a buɗe sallah annabi ya tabbatar da kenan sai zama kenan daga cin du'a wal istiftah da me kenan alhamdulillah hamdan kathiran tayyiba mubarakan fihi shi ma du'a istiftah ne kenan ina fatan fahimta to kun ga wannan mujarradin zikiri ne ba ta addu'a cikin shi an fahimci wani abun ko da haka jama'a haka din ya halarsa ko dai kai wancan ko kuma ka karanta wannan duka yana ga cin du'a'ul istiftahi Allah samu dace bari mu ƙasa hadisin sai mu za mu yi sharhi shi insha Allah gaba da Imam Musa ƙara cewa qala haddathana Zuhair bin Harb qala haddathana Isma'il bin Ulayya qala akhbarani Hajjaj ibn Abi Uthman an Abi Zubair an Aun bin Abdullah bin Utba an bin Umar qala بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال أجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مالن حدثنا زهير بن حرب مالن زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا اسماعيل بن عليا اسماعيل بن عليا بام حديثي قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان حجاج بن ابي عثمان يا بام حديثي عن ابي الزبير ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبه daga awon dan abdullahi dan utuba annabi umara daga bin umara kala yake cewa bainama nahnu salli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kwatsam wata muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama id qala rajulun min alqawm sai wani mutum cikin jama'a da ke sallah sai ce Allahu akbar kabira Allah shine wanda yake mafi girma mafi komai girma kabiran ai akabbirhu kabiran ma'ana sai zama kenan ko dai kabiran din nan sifatun li mawsufin kenan mahzufin ina fatan fahimta ko kuma ala taqdir fi'li kenan zai zama sai ka ce Allahu akbar me kenan ukabbirhu takbiran ina fatan fahimta sai zama masdar ne na kabbare kabbiru takbiran kenan zai ma to shi kabiran yana siffanta wancan masdarin da aka share kenan walhamdulillahi kathiran shi ma irin wancan ina godiya da Allah madaukakin sarki sai ka ce mene hamdan kathiran yawwa to subhanallahi bukratan wa asila sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki a dukkan lokuta an ce bukratan wa asila ne anan amma ana nufin dukkan lokuta gaba daya ina fatan fahimta sai ce faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya da mutala sabaka shi ke cewa manal qa'ilu kalimata kaza wa kaza waye faɗi kalmar kaza da kaza qala rajulun qaumi wani cikin jama'a sai ce ana ya rasulullah ya manzon Allah ne na fada qala sai ce ajibtu laha ne mamaki wannan kalmomin ni kai na ji manzon Allah futiyat laha abwabu sama kana faɗin sai aka bude kofofin sama gaba ɗaya kawai ga sanan za su shige sama kenan qala sai ce wa qalibun umara abla dan war Allah kara masa yace sai ce fa ma taraktuhunna mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalika tun dan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to ni abla dan war Allah ya kara mishi dai sai bai taba fadin wa'annan kalmomi fade su a cikin sallah ba ina fatan fahimci wannan abin Allah sa mu dace ana rama lokaci ya kuri akwai mas'aloli da wasu hikimomi da wasu azobi da ya kamata makaranta a wannan babu lokaci ya kure mana sannan akwai ta nukuta mai fa'ida game da Hammadu ibn Salama da malai faɗa a nan wajen cikin ruwayoyinsa wanda zai wa ɗalibai ilimin Allah kan karatu na gaba sai mu tashi akan su insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل أثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله